بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين a jiya mun karkare kissa ta annabi Musa alaihi salatu wassalam mun ji irin manyan hujjoji guda biyu da Allah ya bashi ya kai sako zuwa ga Fir'auna da mutanensa na sanda da kuma hannu Allah ya ce yana cikin jumlan ayoyi guda tara nan da Allah ya ce wa da ta yana cikin da walƙada ta yana musu yana cikin ayatun bayyinatun fasar bani Isra'il to Allah kuma ya faɗa mana ayoyin nan sun zo gare su kuma sun gan su amma wa da halubi ha wa staikana da ha an kusa musulman ma'ulwa zuciyarsu ta tabbatar da mu'ulizan nan amma saboda zalunci da girman kai ya hana su imani har azaba ta zo musu bayan Allah ya gama wannan kisa ta annabi Musa alaihi salatu wassalam sai ya gangaro mana da kissar annabi Dawuda da annabi Sulaiman wadda shi annabi Dawuda mahaifi ne ga annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam shi annabi Dawuda yana da ƴaƴa guda goma sha tara wadda mafi girman su dai daraja shine annabi Sulaiman kuma shi annabi Dawud nan ya rayu shekara ainihin ɗari a duniya shi annabi Sulaiman shi bai kai shi tsawon rai kamar na annabi Dawud din ba tsakanin annabi Dawud da shi annabi Sulaiman a annabi Musa da muka yi kistarsa malaman tarihi wani sun ce ya kai shekara 500 a tsakaninsu da ainihin 69 tsakaninsu sannan shi annabi suleiman kuma tsakaninsa da zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kai shekara 1,700 tsakaninsu su ne wadda allah yanzu zai mana kistar su ya gaya mana yace walazata na dauda wa sulaimana ilma Allah ce hakika mun ba wa annabi dauda da annabi sulaiman ɗansa mun ba su ilman ilmi wato ilmi na hukunci tsakanin mutane da annabta din duka da kuma shi annabi sulaiman Allah ya ba shi ilmi na sanin wato maganar tsuntsaye da sauran dabbobi shi annabi Suleiman Allah ya kara masa da wani kamar yadda shi annabi Dawuda shi ma Allah ya ba shi ilmi na jin tasbihin halitta wato sandararrun abubuwa a yi sabbi na lahu menene da Allah tabaraka ta'ala ke cewa wasakkarna ma'a dawuda jibala ko? to wannan shi ma Allah ya ba shi wannan sannan Allah ya ba shi sarrafa ƙarfi kamar yadda mutum zai mulmula laka ya yi amfani da shi ya kera abin da yake so haka Allah ya ba wa annabi Dawuda wato tasrifi na karfe wa alanna lahul hadid to wannan duka yana daga cikin nemomin da Allah ya musu abubuwa da yawa to amma duka cikin nemomin nan ba su faɗi sauran nemomin ba sai suka yi magana aka yi maganar ilimi saboda shi ilmi shi ne ni'imar da ya fi ni'ima ta dukiya da ta ƴaƴa saboda shi ilmi ma'abocinsa yana tare da shi a duk inda yake kuma zai zama wato shi zai ringa shiryar da shi inda ya kamata ya biyar da lamarinsa shi yasa a nan aka yi maganar ilmi din shi ilmi idan mutum yana ba da shi ƙaruwa yake yi amma dukiya amma rabuwa take da sauransu ma'ana akwai abubuwa da yawa da ilmi ya kusanci dukiya din kamar yadda sai na ali ke cewa rabina ismatul jabbari fina go rabina ismatul jabbari fina dan al-ilmu wal intiqal ma inna al-mala yafna an qarib wa inna al-ilma yabqa la yazal to dai an yi magana shi annabi Suleiman da Dawud Allah yake cewa ya ba su ilimi wa qala sai suka ce wa Allah shukran suna masu godiya lillahi ga Allah din suka ce alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathira aw faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin ya ubangiji muna gode maka kai Allah wanda ka fifita mu da annabta ka ba mu abubuwa da yawa wadda muka fifita ala kasirin min ibadihi mu'minin bisa ainihin bayanka mu'minai muka fi su da wannan wannan ba tana koya mana wani karatu cewa idan Allah ya baka ni'ima to ka duba wanda ya baka ni'ima ka gode masa kada ka yi tsarawa don kana da ilimi ko kana da kuɗi ko kana da wani abu ka dinga jiji da kanka a'a ka tuna waye baka ni'ima din ka gode masa idan ka gode masa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ya ba mutum ni'ima idan yana so ni'imar ta dawwama a tare da shi to ya daba yadda ya ta da godewa Allah idan kana yawan godewa Allah bisa ni'imar da ya baka to ni'imar ba za ta bushe ba sai dai ta karu to karan kenan annabawa su suke koya mana da Allah ya ba annabi Suleiman da annabi Dawud da ilimi ya ba su abubuwa da yawa to me suka yi shine sai suka koma suna gode wa Allah ta ce alhamdulillahi allazi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin ka kai ma idan Allah ya maka ni'ima to wani abu to abin da zaka yi ka dinga gode wa Allah ka dinga nuna wannan abun ba karfin ka bane ba dabaraka ba ta baka Allah ne ya baka wannan Allah ka dinga gode masa wannan ka zama ka dabai da ni'ima dama ubangiji yana cewa wa in shakartum la azidan in kun zanto kuna gode min bisa ni'imar da na muku to zan rinka kara muku dama su annaba koya mana karatu suke
وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وورد سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da bayani akan annabi Sulaiman da annabi Dawud mahaifinsa. Allah ya ce wa waritha Sulaiman Dawuda shi annabi Suleiman ya gaji babansa annabi Dawuda ana a cikin sauran ƴan uwansa shi annabi Suleiman shi ne ya samu gadon babansa na annabta da ilimi wato ya fifici sauran ƴan uwansa a nan ba ana nufin ya gaji babansa da wajen dukiya ko wani abu na duniya ba a'a gado ne na annabta da ilmi da hukunci shi ne annabi suleiman ya gada kuma ba yana nufin cewa babansa ya rasu ne ya gaje shi ba a'a baban yana cikin kaidul hayati yana cikin rayuwa ma'ana Allah ya bashi wannan garin tunda idan muka duba cikin karatun ko suratul anbiya ne Allah din yana gaya mana cewa wa Dawud wa Sulaiman iz yahkumani fil harsi iz naqshu fihi kalam qaw wa kunna lahum aminin hadisin go to shahidi to kaga anan qur'ani ya nuna mana annabi Dawud da annabi Sulaiman sun rayu tare sun yi abubuwa tare har na hukunci sun yi tare kare kenan ba gado ne na ya wuce gaje shi bane gado ne a wajen ilmi da annabta shi ma Allah ya bashi irin na babansa to shine anan gowar Sulaimana Sulaimanu Dawuda wa qala shi Allah tabaraka wa ta'ala yake kuma daga yaman cewa annabi Sulaiman yana gode wa Allah har yanzu bisa abin da Allah ya masa yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane jama'ata kullimna mantiqat tayyib an ba mu ilmi na sanin maganar tsuntsaye wadda har yau ci gaban duniya bai ba da an samu wannan ilmi ba kai tsaye a gane maganar tsuntsaye sai annabi Suleiman da Allah ya ba shi rama duk da cewa yanzu dai ana ta bincike a gano wata rayuwa irin ta dabbobi din misali yadda suke waɗansu abubuwan su harkokinsu musamman yanzu za ga akwai irin kiwon zuma na zamani da ake yi za ga yawanci turawan sun karanci ya rayuwar zuma take suna da iya fahimtar waɗansu abubuwa nasu amma da musan yaran su ba amma suna sanin ya rayuwar take to shi yasa suke kawo hanyoyi sabbi yadda za a irin wannan kiwo na zuma din saboda zuma tana da al'ada kaza tana iya gane kaza tana iya kaza da sauransu amma da har yanzu ba a samu wani ilimi a duniya da yake iya gane maganar tsuntsaye ba kamar yadda Allah ya sanar da Annabi Sulaiman wannan na mafi wa utina min kulli shay kuma an ba mu abubuwa dewa bai ce wa utina kulli shay'in ba sai ce wa utina min kulli shay'in ma'ana min tabidiyya wato an sanar da mu sashin wa'ansu abubuwa dewa ba komai da komai ba kenan wa utina min kulli shay'in ma'ana na annabta da ainihin mulki an babbamu abubuwa da yawa inna hada kaga wannan abin da aka bamu inji annabi Suleiman lahu wal fadlul mubin lalle falala ne mai girma mabayyana
wa ushira li Suleiman junudu min al jinni wal insi wat tayri fa hum yudhun
wa ushira li Suleiman جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون kamar yadda shi annabi Sulaiman ya faɗa cewa Allah ya bashi ilimi na sanin tsuntsaye wannan shi yake nuna mana cewa halittun Allah banda ɗan adam su ma suna magana ba ɗan adam ne kaɗai yake magana ba a'a sauran halitta ma suna iya yin magana sai dai ba lalle ne dan adam ya fahimci abin da suke faɗa ba amma suna da maganar su suna da yaran su da suke yi kowane abu shi yasa qur'ani zaka ji yana cewa wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru janahihi illa umamun amsalukum cewa babu wata dabba wata halitta da take doron ƙasa wadda take yawo a kan ƙasa ko ko jama'an tsuntsaye da suke ainihin wato yawo da fuka-fukansu a sararin samaniya face su ma al'umma ne kamar ku illa umamun amsalu al'umma ne su ma kamar ku misali to sai kenan yana nuna mana cewa za su iya yin waɗansu ma'amaloli da muwa muke mana ma'amaloli sai dai allahumma shi ɗan adam allah ya ba shi wata daraja wadda ta bambanta da sauran halittu ɗin misali su dukkan dabbobi gaba ɗaya alhaiwanat dabbobi su allah ya sa su su zama hadiman ɗan adam ne su hadimai ne da ɗan adam suna sabin ɗan adam ne duka su dabbobi haka Allah ya ga dama ya yi sannan bayan haiwanat akwai nabatat tsirrai su kuma suna yi wa dabbobi hidima ne da ɗan adam saboda ɗan adam dabbobi suna masa hidima tsirrai suna yi wa dabbobi hidima da ɗan adam saboda ɗan adam yana da buƙatuwa da tsirrai dabbobi suna bukatuwa da tsirrai dabbobi kuma da tsirran duka gaba daya dukan su hadiman dan adam ne tun Allah ya ce umamun amsalukum to sai kenan wata fawa ce Allah ba wa dan adam akan waɗannan amma su ma suna da wata irin rayuwa suna kuma da abubuwa ainihin da yawa shi yasa zaka ga a wani waje ma Allah ya ce wa inni shay'in إلا يسبه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه باب وني أبو da Allah ya yi a cikin halitta sai ya zanto yana yi wa Allah tasbihi yana masa tahmidi sai dai ku ‘yan adam ba kwa iya ganewa ba kwa iya fahimta to kaga nan ma Allah ya nuna mana cewa kenan kowace irin halitta akwai wani motsi na magana da take yi tunda suna yin tasbi shi yasa in mun je gaba nan kaɗan za mu ga alhuda-huda ya san bauta wa Allah da wani Allah ta kuma dabba ne a tsuntsu ne amma za ka ji yana faɗa yana cewa ya samu bilkisu da mutanenta suna bauta wa wani Allah kaga yana da tauhidi kenan inda ba yana da tauhidi ba ba zai gane cewa bautan Allah da bautan wani Allah ba kaga akwai suna da wata rayuwa da suke iya yin magana suke yin mu'amalolin su amma mu ne ba ma iya ganewa ba ma iya fahimta to wannan shine ma'ana annabi Suleiman Allah yake cewa kullimna mantiqa tayr yake cewa an sanar da mu maganar tsuntsaye kenan haka nan mun fahimci cewa lalle tsuntsaye da sauran dabbobi suna iya yin magana suna iya yin ibada amma ba lalle ne mu sani ba wannan shine mahallu shahid na abu وأوصنا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وهجر لسليمان جنوده من الجن والإنس Allah ya ce an tarawa annabi Suleiman su waɗannan runduna na aljanu da mutane da tsuntsaye an tara masa su don wata tafiya gare shi da yake so ya tafiya gare su gare shi fahim yuzaru wa alhali suna masu taruwa ana masu kora su shi saboda mulkinsa yakan tara tsuntsaye da dabbobi din da mutane da aljanu duka a fada wannan suna kewaye da wannan wannan suna kewaye da wannan tsuntsaye su ne suke ta sama da zama so duk a fadarsa za su baje ainihin fukafukansu ya zamto rana ba zai taɓa shi a inda yake ba misali ko a sarari ne su tsuntsaye su za su masa wani aljanu su ma suna da ayyukan da suke masa duk wani aikin ƙarfi da aikin da ake bukata na gaggawa to aljanu su ne za su yi wannan aiki din sannan ɗan adam kuma ɗan uwansa su ne mutanen fadarsa wanda suke taimaka masa wajen gudanar da mulkinsa da isar da saƙonsa to kullum yana tare da aljanu yana tare da mutane yana tare da dabbobi yana tare da tsuntsaye to wannan duka Allah ya tara wa annabi Sulaiman wannan saboda mulki da Allah ya bashi to shi kenan an shirya zai wata tafiya duk an tara wayannan gaba daya duniya guda to shine a tafiyar tasa sai ga abin da ya faru hatta idza atau ala wadin النمل قالت النملة يا أيها النمل كلوا يا أيها النمل كلوا مساكنكم لا يعظمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشكرون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون shikenan an haɗa runduna ta aljanu da tsuntsaye da mutane iska ta zo wadda Allah wa sakar rana horiya ta ziri da amini ruka a Allah ya ba shi iska tana iya ɗaukansa da jama'arsa kamar yadda jirgin ya je da jama'a ya je cikin da yake so ne to shikenan sun tabo a wani wadi wani kamar ɗan kwari haka a wadda akwai tururuwa da yawa a wani wajen inda ya zuwa an ce a cikin nasa ta wajen kwa'ifa ko kuma ta wajen sha ainihin akwai manya-manyan tururuwa da yawa da ƙananan su to kamar yadda muka faɗa cewa dabbobi da tsuntsaye suna magana kamar yadda Qur'ani ya tabbatar mana sai dai ba lalle mu san maganar nasu ba suna rayuwarsu ta ibada ba lalle mu sani ba to sai ya zama a cikin annabi Suleiman da rundunarsa da ya zo wannan kwarin inda wannan tururuwan suke da yawa to a cikin su kuma daman suna da shugabansu duk dabbobi suna da shugabanni da sauransu duk suna da rawa tunda ko irin zuma ba ga akwai uwar zuma da sauransu wanda idan ita ta tashi za ta ɗaura to dole sauran duk za su bi ta in ta sauka a nan za su zo su haɗu su yi gari su yi duk abin da za su to haka ainihin turuwar ma suna da ainihin shugabanninsu to shi kenan da ya zo a wannan fari din sai ƙalar nallatu sai ita wannan sarauniyar ta ruwa ɗin kenan wacce take ita ce kamar sarkinsu sai ta hango rundunan annabi suleiman na mutane da aljanu da sauransu sai ta hango sai take ce musu sauran ruruwan da suke tare da ita suke karkashin ta ce musu ya ayyukan nan ya ku jama'an ainihin ruruwa udkhulu masakinakum maza maza kowa ya kokari ya shiga gidansa kowa ya kokari ya shiga gidansa saboda me yasa la yahkimannakum Sulaiman wa junubu saboda kar annabi Sulaiman da rundunansa su kakkarya ku kowa ya kokari ya shiga gida kuma wa hum la yashurun wa ahali ba su sani ba ba wai za su yi da niyya ba
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزيني أن أشكر نعمتك التي نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعملت أن ترضيه وأركني برحمتك في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ita ruwa ta aikin da ya kamata ta yi na shugabanci da wadda suke karkashinta don ta tsiratar da su daga halaka shi kenan da ta faɗi wannan sai annabi suleiman sai ya ji saboda yana kan magana ainihin tsuntsaye da dabbobi da sauran halittu sai ya ji fatabassa sai annabi suleiman sai ya murmushi ba hikan yana mai dariya min ha daga faɗinta saboda ya ji magananta kafin ya zo inda take da milkuku milkuku kafin milkuku daga inda take shi a nan ya ji wannan abu iska ta riga ta kai masa ya ji shi kenan sai kokari sai ya tsare rundunansa don saboda su je ajira su wayannan tururorin duka su shiga gidansu wuya kar a zo tun daga shi ya ji abin da ta faɗa ɗin to shi ke nan duk suka shiga ainihin abin nan na cikin gidajensu to bayan nan da ya ji wa ƙala sai ya ce rabbi ya rabu da أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي يا أبنجي إنا روحك تتكلسى بني واتو إن قولي ما هذا كنا إذا أن باسكي كل إذا سكت تنا نعمة الله سيستنا الله haka ake so mutum ya zama in ka tuna ni'imar da Allah ya ma to ka tuna in ka in ka tuna ni'imar ka tuna waye ma ni'imar to in kana tafiya da haka sai ka zauna lafiya amma idan kana mantawa waye ma ni'imar sai kake kallon ni'imar kake kallo ita kake kallo ba ba wanda ma ita ba to za a samu matsala za ka saka akan layi amma kullum idan akwai ni'ima to ka tuna waye baka ni'ima ka koma masa saboda shi ya baka kuma zai ya kara ma to kaga nan ma da ya kara fahimtar gashi daga nisan duniya ya ji mai tururuwa ta fada kaga wannan wata ni'ima ce da Allah ya masa to sai ce Allah ina roƙonka kin sami ni ni'ima a godiya da ni'imar da Allah ya amsa alayya wadda kai ni'ima gare ni wa ala walidayya sannan kuma ka kin sami ni godiya gare ka da kuma iyayena kaga wannan ma wani karatu ne saboda idan muka koma karatu mu na baya annabi ibrahim da ya ringa bambadanci wa Allah akan ni'imomin da Allah ya yi masa na samar da shi na kaza na kaza da ya zo batun neman ƙarin ni'ima da ya roƙa kansa Allah ya bashi hukman wa alhiqni bi salihin ya ce wa ghfir li abi kaga shi ma yi magana wa ghfir li abi to kaga nan annabi Suleiman ma kaga yace wa ala walidayya Allah ina so ka cinsa min in zamto mai godiya gare ka da kuma iyayena wa ana amala salihan kuma in zamto mai aikata aiki nagari tarbahu da zaka yarda bayan ka samu kayi aiki nagari kuma ka nema Allah ya yarda da aiki kamar yadda muka faɗa kwanaki akwai wanda ya ta ibada ya ta ibada shekaru da yawa amma da ya haɗu da Allah wani mafarkinsa cewa ya haɗu wanda da Allah ya ce kai haɗuwa na da Allah akwai wahala an sha wahala ce me faru ya ce ai an tambaye ni me na zo da shi na alheri na ce na yi salloli na nafin jini kusan shekara kaza Allah ya ce bai karba ba sai mai kuma ce na yi hajji sau kaza Allah ya ce bai karba ba na yi sai mai kuma na yi sadakoki na yi kaza Allah ya ce bai karba ba sai mai kuma ya ce duk sai da na irga ayyukan alkhairin da na sani amma duka ina gama faɗansu Allah ya ce duk bai karɓe su ubangiji ya ki tambayar su to sai mai kuma kake da shi sai ya ubangiji yanzu kan komai ya kare babu komai sai abin da kai to rahamar da ya samu ita ce wata rana ya fita yana tafiya sai ya ga kaya akan hanya sai ya tunanin katta soki wani sai ya ɗauki kayar sai gusar da ita akan hanya Allah ce ka tuna wannan aikin sinabanta a ubangiji ya ce to wannan aikin kawai da shi ma gaba amma duk sauran ibadun ku ba ba to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana kada ka rena aikin alheri ko mun kan kanta ittaqin nara walau bi shaqqi tamr ka ji tsoron shiga wutan Allah ko da da tsagin dabino kar ka ce ka raina wani aikin alkhairi ko mai kankantansa kai kokari ka yi shi don baka san da wani aiki ne Allah zai karbe ka ba to kaga ana neman ka samu yarda ta ubangiji ya yarda da abin da kake yi ko da mai kyau din ne haka shi yasa annabawa su suke koya mana ba mu rinka daukan darasi a cikin lamuransu ya ce ya yi aiki salihi mai kyau an amala salihan tardahu saboda idan akwai yarda abu kaɗan za ka yi ka samu da yawa malamai suna cewa fa'ainun rida an kulli suɗin kalilatu kama anna aina suɗi tubdil masabiya wai idan ka samu yarda ita komin ƙanƙantanta wato tana fa'imar rida an kulle su ɗin kalilatu duk abu wanda yake idan mummuna ne tana dakusar da shi tana dakusar da mummunan abu in akwai yarda kamar yadda rashin yarda kuma fushi kenan yana komin ƙasƙantar abu yana bayyana shi shi na abinda hausa suke cewa wai maƙiyinka ko ruwa ka fada sai ce ka tayar mara kura shi dai kullum fault na ka yake nema faɗuwanka ya za ka samu kuma baya shi ne kullum abin da yake nema to shi ne misali idan mutum ya yarda da kai in akwai yarda tsakaninka da mutum idan ka je ka yi mummunan aiki ma ba zai saurin yarda ba ko ba kuma ne ba zai saurin yarda ba ya ce wani kai wani ba zai yi kaza ba wani in dai wani ne ni na san ba zai yi kaza ba wani masoyina ne ba zai yi kaza ba saboda nisa saboda ya riga ya yarda da kai to ko da wani mummunan abu ya zo ba zai so ka da wannan abun ba kuma zai kokarin ya kore abu amma idan babu yarda tsakanin ku ko da mutum ne to komin kankantar laifi kai to sai ya girmama shi sai kokari sai fada da laifi sai ka san wani kawai abin da yi sai ya tabata wa ya tabata ya tabata to shi yasa bayan Allah wani ya kullun suke neman yardan Allah kowa kuma mai dabara yake neman yardan Allah saboda idan Allah ya yarda da kai ko kai wani abu zai kauda kai to shi yasa kaga anan annabi Sulaiman yace an a'mala salihan tarda wanda shi Allah ya yarda da wannan aikin ya zama wanda yake akwai yarda shi wa adilni bi rahmatika fi ibadika salihin kuma ka shigar da ni cikin rahmarka tare da bayan Allah salihai kaga wannan ma addu'a annabi Ibrahim ko cewa wa qil li abi innahu kana min ad-dalin wa la tujlini yawma yub'asun yawma la yub'a inna yake cewa ne wa alhiqni bis salihin ko yana cewa wa alhiqni bis salihin kaga nan shi ma yana cewa fi ibadika salihin ya hada shi da bayan Allah na gari kamar yadda muka ce annabi Yusuf ma yana cewa rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadi fatir as-samawati wal anta wali dunya wa akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin to kullum bayan Allah abin da suke nema su haɗu da mutanen kirki ko ɗabi'a ce al'ada in an ce wannan ta mutanen kirki ne to kai kokari ka yi wannan ɗabi'a saboda ka gaba tare da su larawa suna cewa sadatu adati adatu sadati ko da ɗabi'a ne wannan al'ada a ce manyan mutane an san su da yin kaza kaga dai ba wai nassin hadisi bane ko ko nassin qur'ani ba an san su suna yin kaza manyan mutane to kai kokari ka koyi wannan abu saboda babu ɗabi'ar da ta kai wannan ɗin daraja saboda darajar su masu daraja to shi yasa kullum ake neman a sabu da mutanen kirki
وتفكر الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو أذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان
har yanzu idan muka koma kan maganar tururuwa da aka yi malamai suka ce in ka duba maganan da ta yi ma magana ne da take da balaga wato ta ƙunshi abubuwa masu gamsarwa wadda ɗan adam bai wuce wannan magana ba ɗan adam ɗin ba mai fasaha wadda yake da ilmi ya san tsarin magana bai wuce maganar da turuwa nan ta yi ba na farko kaga da ta zo magana sai da ta jawo hankalin turuwan gaba daya ba su ku shiga ku shiga ɗagunan ku ba bai su tashi hankalin ta ce ya ayyuhan namlu ya ku ga ga ya na nida ga ayyu na ƙarfafawa ga ha na tambihi kaga abubuwa guda uku sai da ta amfani da shi na magana wanda ake jawo hankalin mutum ya ayyuhan nan kamar yadda Allah da gaba tabaraka ta'ala da kansa in zai magana yace ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabiy ya ayyuhal muddathir kaga akwai kiran jawowa nida a munan harafi na kira na nida'i ga ayyu ga ha'u kaga duk ta hada waɗannan abubuwa abu guda uku sannan da ta bayan wannan sai ta zo ta yi umarnin ya zo ta ce ƙulƙulu sannan ta zo ta yi tantisi ta ce masakina sannan sai ta zo ta yi taziri duk a cikin magana guda ɗaya ba ta zo sai bayan ta yi ta kan harfin nida ta yi ta'adidi ta yi ta kawa wato na intiba na abunan jawo hankali sannan ta zo ta yi umarni ta zo ta yi ta yi tamsisi na masakina kun ta zo ta yi tahzini na lahari na mutum sannan ta zo ta kawo uzuri kuma duk a cikin magana ɗaya uzurin shine ce la wa hum la yashkurun kaga bata yi wa annabi Suleiman da jama'ansa ta'addanci ba to shi yasa ma da annabi Suleiman ɗin da ya ji da ya zo inda take ta zo ta gaisuwa sai yake tambayanta ke kuma ya za ce za mu taka ku sai take cewa ai baka ji ƙarshen zancen nawa ba ne ai ba ku kuzi ai akan ba ku sani ba ne sannan ni ai ma kiran jama'a ta da na yi na ce musu su shiga gidajensu ba ina nufin takun zahiri ba kada su samu takun zuciya ma'ana wai tururuwar da suke ƙarƙashin da su ga irin mulkin annabi Sulaiman da irin runzunansa son duniya ya shiga zuciyarsu shi ne ma asali ita manufanta ya zama su shagala da son mulki su manta da Allah don haka karma su ga rundunan annabi Sulaiman da jama'arsa son duniya da son mulki ya shiga zuciyarsu su koma ɗakunan su ci gaba da tasbihin su suka saba a hakan kuma sai da ta dai samu sauran tururuwan ta ce me muke da shi ga annabin Allah ya zo ya kamata mu masa hadiya me muke da shi aka ta zagayawa aka samu dai dan wani abu kaɗan ƙarin abin da ya shafi ko wani abu na yankin dabino ko wani makamancin irin wannan dai aka ɗan samu ta ce kawai abin da muke da shi shi za mu baya shi ne ta fito da shi ta zo ta wuce aljanun ta wuce kowa da kowa ta zo har da wa'anda su suleiman ta ci doka hadiyan mu duk da cewa kai mutum ne wanda yake annabin allah mai mulki wannan abun ba wani abu bane amma dai walakinna nuhdi ila man ila man nuhibbu mu dai abin da yasa za mu gabatar da hadiyar ne ga wadda don muna son sa shi yasa za mu bashi saboda soyayya amma ba girman abu ba duk da cewa saboda girman mulkin ka wannan ba komai bane amma saboda son ka da muke yi a matsayin annabin Allah shi yasa muka kama wannan kyauta kaga wannan ma karatu ne ruwa tana koyar da karatu cewa in mutum ya ga bawan Allah abinda su fa yawanci suna yin sa ko in ka ga bawan Allah wanda ya koma zuwa ga Allah to kai kokari kai wani abu da zaka faranta masa rai saboda kusancinsa da Allah yana buɗan baki ya ce Allah ya ba albarka ko Allah ya baka kaza an gama saboda akwai bayan Allah da Allah yake bin kunyar su faɗi abu da ya musu ba to kaga ta kalle shi a annabin Allah ta ga cewa ya kamata ta gabatar da wani abu don ta faranta masa rai kuma da ta yi wannan ɗin kuma ya amfane su saboda annabi Suleiman da ya karba sai ce barakallahu ku jama'an tururuwa Allah muku albarka an ce shi yasa ta zama da wannan addu'a da ya musu ya zama a cikin dukkan irin nau'insu na halitta babu wadda suke da godiya ga Allah kamar su suna da godewa Allah sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya musu wa'insu hikima da suke da shi wadda suna daga cikin nau'in halittar da take da saurin jin motsi da kuma saurin jin kanshi na abu komi nisan da yake za ta iya jin tururuwa tana iya jin kanshi abu wannan Allah ya mata sannan Allah ya ba ta daman tanadin abinci ita tururuwa tana da tanadi takan iya yin tanadi shekara abincin shekara biyu idan ta tana da abincin shekara to iya bai wuce ta ci rabin wannan abincin ba rabin kuma zai iya kai ta wani shekara ita tana da wannan hikimar da kuma baiwar da Allah ya mata sannan turuwa tana da wani abu na hikima da Allah ya kimsa mata shine idan ta samu ƙwayan abu wadda za ta ci to ba ta barinsa full sai ta raba shi biyu an san dalili wai saboda kare ya tsiro saboda ƙwayan yana full yana ajiye to zai iya tsirowa to abincin ta ne to sai ta raba shi biyu saboda ta hana shi tsira ya zama yana cikin tanadin abincinta to tana da wannan baiwa akwai nau'in wani tsiro ma ban san sunansa da hausa ba shi a ƙa'idansa shi wannan nau'in tsiron shi wannan ƙwayan in ba ka raba shi hudu ba shi inda biyu ka raba shi zai tsiro to ta san shi to idan ta zo in wannan ƙwayan ne to sai ta raba shi hudu saboda in an raba shi hudu ne nan da zai tsiro ba to duka Allah ya masa wa to duka wannan saboda ilmi da Allah ba wa annabi Suleiman na sanin dabbobi ilminsu da yaransu kaga duka Allah ya fito mana da waɗannan ilmoma don a sani a ƙara gane ubangiji yana da iko a kan komai kuma wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbiha to aha wata faqadat ɗaya فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من الغالبين to yanzu an gama maganar turuwa tafiya ta sake ci gaba sai wata fa'adar ɗaya sai annabi suleiman sai ya rasa bai ga huda-huda ba tsuntsun alhuda-huda bai gan shi ba kuma wannan yana nuna mana cewa idan kana da mulki to ya kamata duk wanda suke karkashin ka ka san halin da suke ciki ya kamata ka san halin da suke ciki a matsayinka na jagora kada ya zanto kana mulkan mutane ba ka san halin da suke ciki ba wannan ba mulki mai kyau ba kaga nan jama'a ne mana mutane bila haddin jama'a na aljannu bila haddin jama'a na dabbobi bila haddin kiyashosi su tururuwa da muka faɗa duk suna nan amma bai ga alhuda-huda ba ya gane bayan tuhara ana so mutum ya zama yana da fatsana yana da kaifin hankali wajen lura da suwa yake tare da su kuma me ya kamata yi musu haka ake son shugaba wata baka da tsayara faƙala mali la aran huda ya ce me ke gare ni ni ban ga alhuda huda ba duk da cewa shi alhuda hudan yana da shi ma role yana da abin da yake yi yake taimakawa wajen mulkin annabi Sulaiman saboda shi yana daga cikin baiwar da Allah ya wa shi alhuda huda duk inda aka zo in ana neman ruwa in ya zo zai duba ya duba ya duba ya duba in ya ceki wuri to shi kenan an sa akwai ruwa wa to sai aljanu sai su kuma su zo su yi aiki su za su zo su fitar da ruwan saboda idan annabi Sulaiman yana bukatar ruwan zai alwala ko zai wani abu na ibada to sai a zo a yi shi kenan da bai ga alhuda huda ba sai yake cewa mali la'ar alhuda huda amkana min al-ghaibin ko da ya kasance cikin wanda baya nan ne ya fake ban gan shi ba to sai ya ci abincika aka ta bincikawa lalle tabbas ba ga al-huda ba to da ya tabbatar al-huda baya nan sai ya ce law azzibannahu azaban shadidan kai shi aw la azba'an aw la azbahannahu aw la yati bi sulbanin mubin kaga jagora ke bai yi hukuncin cewa bai ga alhuda-huda kawai shi kenan ya masa hukunci guda ɗaya ba a'a sai da ya kawo abubuwa daban-daban don ya tabbatar da cewa ya ƙare masa hanzari sai ya ce lau'aziban na kuwa azaban shadida na farko ne in ya bayyana babu wani uzuri zan masa azaba mai tsanani shine zai sa a ciccire masa gashin jikinsa duka a wato mai yake cewa ne fiffikensa duka bugan jikinsa zai sa a ciccire su da kuma ainihin ya taba bindinsa duk a ciccire abunan ɗinsu sannan a jefa shi a rana ya zama abincin ƙwari lau azibannahu azaban shadidan kenan aw la azbahannahu ko kuma in sa a yanka shi aw la azbahannahu aw la yati yaddi bi sultanin mubin ko kuma ya zo mini da hujja mai karfi akan baya to idan ya zo da hujja mai karfi baya nan to wannan ba na mahaifiyar nan yi barnisa wannan su ne abubuwa da annabi Suleiman ya faɗa dangane da shi al-Qur'an فركض غير بعيد فقال هبت بما لم تهد بي وجئتك من تبع بنبع يقين
فمقص غير بعيد قال أحط بما لم تهد بي وجئتك من سبع بنبع يقين fama kusa sai ya zauna gaira ba'id ba wato lokaci wanda yake ba mai tsayi sosai ba wato ba ya dan fake bayan daga ba da ya dawo ba da dadewa ba shi alkuda kuda to shikenan da ya dawo sai ya halarci inda annabi Suleiman yake yana mai kankantar da kai yana mai dan daga kansa yana mai ainihin kada bindinsa da fukafukansa yana kamar neman tuba inda ya ji abinda annabi suleiman ya faɗa kansa to shi kenan sai annabi Suleiman ya yi masa abuwa sai ya tambaye shi ya aka yi baka na shi kenan sai ce baƙala a hattu bi malam tuhibbi lallai na samu wani ilmi na tsinkayi wani abu wadda kai baka san shi ba kaga nan ba tsuntsu ne yake magana da shi yake faɗa masa irin wannan magana kuma ga ya faɗa masa wannan maganar ne saboda in ka koma a can baya da yake cewa ullinna man tsaka tsayar wa utina min kulli shay'in wa utina min kulli shay'in wannan ya faɗa saboda ya gode wa Allah amma shi Allah yana da kishi cewa bawansa kar ya miƙa yayi miƙa sosai a cikin ilminsa Allah baya so saboda yana da saurin gajiyar da halitta idan kai ka nuna akwai ka ko kana da shi to Allah kuma sai nuna ma baka da shi shine abin da ya samu annabi Musa alaihi salatu wassalam annabi Musa lokacin da aka tambaye shi aka ce masa yanzu a doron duniyar nan kana annabin Allah manzon Allah yanzu akwai wanda ya kai ka ilimi to annabi Musa saboda matsayin da yake da shi a wajen Allah sai yake cewa yana gani babu to anan bai danganta ilimin da Allah ba sai ya takaita ilimin cewa shi yake da shi bai ce Allah shi yake da ilimi ba shine dalilin da yasa Allah ya hada shi da Haliru Khadir ba annabi ba ba manzo ba ba a san shi ba aka ce je tabi ya nemi ilmi a wajensa saboda bai ne da ilmin zuwa ga Allah ba ba shi ne Allah yake cewa ya tafi ba ya je ya nemi malami ba فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما كذا الله ما cewa فوجدا عبدا ba ma san waye bane kenan sai suka samu wani bawa daga cikin bawan saboda an gaya musu yadda za su yi su neme shi kaga da suka neme shi suka same shi annabi Musa ce halatta biyu ka ala ran tu alimani min ma ulimta rushda Allah ya tumara zan bi ka saboda ka sanar da ni wani ilimi daga cikin abin da Allah ya sanar da kai yayin ladabi yana annabin Allah manzo Allah ya hada shi da wani bawa ya sa shi yayi wannan to kaga da yazo shi Khadir yace masa ai ba za ka iya bina ba innaka lan tastari ama isabra sai yace masa ba zai iya ba annabi Musa me ya nuna sai ya nuna kaman zai iya yin hakuri din zai iya bi to nan ma aka ringa hada shi da shi aka ringa hada shi da shi ya ta abun nan aka ta yi dai saboda me yasa tun farko bai danka abun zuwa ga Allah tabaraka ta'ala ba to haka in ka duba annabi Isma'il kuma shi da jarrabawar ta samu da ya sauri ya me da jarrabawan bai danganta da kansa ba sai shi jarraba sosai ta yi sauƙi ba ta sha wahala bai sha wahala sosai ba shi annabi ismail ba da allah ya jarrabi annabi ibrahim ya yanka shi da yake ce masa inni ara asbahuka ko fanzur ma za ta rini ya ce an gaya mini na gani cewa a kan in yanka ka me ka gani sai ce ya abatin almatumar satajidiniya insha Allah minas sabirina bai danganta haƙurin da kansa ba sai ce insha Allah za ka same ni daga cikin jama'a masu haƙuri kaga bai ce zan yi haƙuri ba to wannan shi yasa shi jarraba su ba sai nisa ba nan da nan sai yankan bai yi ba wa fadainahu bisibin azim sai muka fansar da shi yankan da rago an ce saboda shi bai danganta ba to kaga nan annabi suleiman shi ma da ya ce wa'atina menene kullum wa'utina min kulli shay to da yawan nan shine sai aka kawo alhudahu da wani ilimin da shi bai sani ba a sai kaga har yanzu akwai ilimin shi ma akwai dam tsuntsuwa ta san abin da bai sani ba duk da matsayin da Allah ya masa na sai ta ce masa a hattu bi malam tuhibbi ita ta gaya masa ta ce a hattu bi malam tuhibbi ai na tsinkari wani ilimin da baka da shi kaga tsuntsuwa ne take gaya masa shi kuma da ya ce utitu wa utila min kulli shay'in to ga wani abu daga tsuntsuwa a hattu bi malam tuhibbi waji'tuka min sab'in bi nabain yakin tace ai na zo ma daga birnin sabau sabau nan kamar shi ne babban birni na ƙasar yaman a wannan lokaci ɗin ishi sabau a nan yaman wasu kuma sun ce ƙabilar wannan wajen ita ake ce mata sabau to ya ce to na zo ma daga birnin sabau binaba'in da labari ya ƙinin wadda yake da tabbas to a ganin ma ana so in za ka gaya wa babba labari to karka masa labarin karya in dai babba za ka ba wa labari to ka tabbatar kana da tabbas akan labarin saboda al'umma ka gaya wa kuma authority ka gaya wa hukunci ne zai biyo kaga in dai har aka aiwatar da wani abu da labarin ka ba gaskiya ba to ka ka cutar da al'umma shi yasa al-huda huda yace waji'tuka min naba min sab'in bi naba'in yaqini na tabbas ne labari yayi to alhamdulillah za mu tsaya nan da rajin Allah ba da rasa abin da muka kuskure Allah shi gafarta mana Allah samu da cikin wanda da inda cikin wannan wata kuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan bukatun na alkhairi da biya mana dukkan abin da muke tsoron sharrin duniya da lahira Allah ya kare mu da kiyaye mu marasa lafiya ma Allah su lafiya masu lafiya Allah ta musu dukkan abin da ake samu na ya lada da ke a cikin wannan wata mai alfarma Allah sa da su alfarma ma Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka albarka da sanin lafiya jin mutane ma addu'a wai ana biya na kusin soyayya suna dinke ko to to akwai yan uwa da suke neman addu'a dukan mu taimaka musu da addu'a musamman teloli da suke dinke dinke ana bi tsakar dare ana kwace musu wayoyinsu a shagunansu suna kokarin aiki na al'umma ana kokarin hana su muna roƙon Allah tabaraka ta'ala Allah ya kawo musu dauki Allah ya tsare Allah ya kare su masu yi idan masu shiryuwa ne Allah shiryar da su idan kowa masu shiryawa ne Allah mana maganin su kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ورد الفاتح لما سبق ناصر بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومشاعر العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على